بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فصل والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام سواء كانت محمودة أو مذمومة نافئة أو ضارة من الوجد والذوق والحلاوة والشوك والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد عنه والسد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك من أحكامها ولوازمها والمحبة المحبوبة والمحبة المحمودة هي المحبة النافئة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته وهذه المحبة هي عنوان السعادة والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته وهي عنوان الشقاوة ومعلوم أن الحي الآكل لا يكتار محبة ما يضره ويشكيه وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها وذلك من ظلم الإنسان لنفسه إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها بأن تهوى الشيء وتحب وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة وهذا حال من اتبع هواه بغير علم وإما عالمة بما في محبته من المضرة لكن تؤثر هواها على علمها وقد تتركب محبتها على أمرين اعتقاد فاسد وهو مذموم وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل أو اعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما ترتب من ذلك وأعان بعضه بعضا فتتفق شبهة يشتبه بها الحق بالباطل تزين له أمر المحبوب وشهوة تدعوه إلى حصوله فيتساءد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان والغلبة لأقواهما وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم, حكم متبوئه فالمحبة النافئة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد توابعها كلها نافئة الله فحكمها حكم متبوئها فإن بكى نفعه وإن هزن نفعه وإن فرح نفعه وإن انقبض نفعه وإن انبسط نفعه فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة والمحبة الضارة المذمومة توابئها وآثارها كلها ضارة لصاحبها مبئدة له من ربه كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية فكل ما تولد من الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقربه وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مقمسة في سبيل الله إل ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيء أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزي ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فأكبر الله سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح وأكبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها أنفسها والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عنه فكتب لهم به أمل صالح والثاني نفس أعمالهم فكتبت لهم فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه سيعلم يوم الأرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حسلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna 22 ga watan al-muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 31 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna al-adda'u wad-dawa ko al-jawabul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi wallafar babban malamin nan Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah wannan shine darasin mu na 139 a wannan littafi a jerin gwanan darussan mu kuma wannan shine na 315 kafin mu shiga fassarar maganganun Ibn al-Qayyim rahimahullah zamu amsa wasu daga cikin tambayoyinku wannan yana tambaya ce assalamu alaikum a menene hukuncin mutumin mutum ya bata lissafin tasbihi ko azkar na bayan sallar farilla shin zai sake yi shin sakewa zai yi ko kuma yaya abin yake sai tambayarsa ta biyu yake cewa mutum yana iya canza watan zakka don neman falala kamar ramadan a tambayar farko idan mutum yana tasbihi na bayan sallah 33 33 33 sai ya manta a na nawa yake zai gina akan abin da ya fi masa wato rinjaye a zuciyarsa abin da ya fi ɗauka shine daidai wato yana shakka tsakanin wani adadi da wani adadi to sai ya gina akan wannan in ya zanto kuma duka shakkar ɗaya take babu wani wanda zai iya rinjayarwa to sai ya gina a mafi karanci sai ya ɗauki mafi karancin adadi daga cikin abin da yake zaton cewa shi ya yi sai ya gina akan wannan ba sai ya sake dawowa ya ɗauko daga farko ba a maganar canza watan zakka idan jawo shi baya ne wato mutum zai ɗan jawo da shi baya yana yin zakkarsa a cikin watan zulƙaida ko watan zulhijja a nan zakarsa take kamawa wato watan goma ko kuma watan sha ɗaya kuma watan sha biyu lokacin da yake zakka a shawwal ko zulkaida ko zulhijja to yana iya jawo da shi baya ya ba da zakarsa a ramadan in ya ga dama domin wannan maslahar ta su masu karɓar ci sauraka maimakon ka jira har sai watan goma ko sha ɗaya ko sha biyu sannan ya baka sai ka karba a cikin wata na tara kamar albashinka ne kana karba 25 sai gwamnati ta ce tunda sallah ta matso bara ta dawo maka shi 23 ta baka a wannan amfaninka ne sauraka ba cutarka aka yi ba amma ana baka 25 aka ce a tsallaka sai biyu ga wata ko uku ga sabon wata a baka kaga anan ba a taimake ka ba to da abin da ya zama maslahar shi fakiri ce miskini mai karbar wannan zakkar babu laifi don mai ba da zakka ya aikata shi sauraka don ka jawo lokacin zakakka baya wannan babu komai amma ka ƙara tura shi gaba to ka ganin maslahar ka ce to wannan shi ne ba a yadda ba saboda mai bayar da zakkarsa shawwal ko kuma cikin zulqa'ida ko zulhijja yana iya dawo da ita baya ya bayar da ita ramadan in ya ga in ya buƙaci haka sai wannan shi kuma da yake tambayar waɗanne irin sharuɗa mutum zai kiyaye don ya samu ladar lada ta irin ta mai umara lokacin da ya zauna a masallaci yana mai azkar bayan sallar asuba har rana ta fito wato yana magana akan hadisin da yake magana da mutumin da ya salla a masallaci ya zauna a wurin sallarsa bai gushe ba har rana ta hudo ya tashi ya yi raka a biyu yana da ladan hajji da umara ko ladan umara to dama abinda ake bukata ya zama an yi sallar da kai ba ka yi sallar a gida ba ka fito masallaci ka zauna zauna da kai aka yi sallah sannan kuma da aka yi sallar ka zauna a nan ba abinda ya zaunar da kai sai wannan wato sharaɗin zaman naka ba ka zauna ba ne saboda can gida kun yi faɗa da uwar gida ba ka iya komawa ka ce to kawai bari in zama na a masallaci ko kuma a ka zauna akwai wani a ɗaya maka alkawarin zai zo ya same ka a nan saboda ka kari bacci wannan dama ka zauna a ka zauna ne saboda wannan ba abin da la yahbi suka illa haza wannan abin shi ya tsare ka ba buƙatar ka ce ta sa ka zauna ba buƙatar ka samu wannan ladan ka zauna sannan kuma bayan lokacin ranar ta fita dago ta yi haske ka tashi kai wannan raka'o'i guda biyu sannan ne za ka samu aka samu wannan lada kamar yadda aka sani dukkan wani aiki ana buƙatar a yi shi don Allah a yi ikhlasi a cikinsa wannan sharaɗi ne da ya shafi kowane aiki ita ce niyya tsakanin bawa da ubangijinsa zamanto aikin da zai iya yi saboda shi to wannan daman sharaɗi ne asasi ba sai an faɗa maka shi ba saboda kai ma ka san duk wani aiki da kai ba don Allah ba to ba za ka samu ladansa ba mala ya ce faslun والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام سواء كانت محمودة أو مذمومة نافعة أو ضارة من الذوق والوجد والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك من أحكامها ولوازمها mala ya ce mahabba so wato san Allah ko san wani abu ba Allah ba kowane irin so yana da athar akwai abubuwan da yake haifarwa wata wabe akwai abubuwan da suke biyo bayansa walawazim akwai abubuwan da suke yake suke lazimtarsa wa ahkam akwai hukunce hukuncen da suke biyo baya sawa'un kanat mahmuda waɗannan abubuwa duk da suke biyo bayan soyayyarsa soyayyarsa ta gaskiya ko ba ta gaskiya ba ta ƙwarai ko ba ta ƙwarai ba sawa'un kanat mahmudatan aw mazmumatan waɗannan abubuwan da za su biyo baya abubuwa ne ababan yabo ko kuma ababan suka nafi'atan aw darratan masu amfani ko masu cutarwa min adh-dhawqi kamar abin da zai samu na adh-dhawq abin da suke kira adh-dhawq shine mutun ya samu wani ilimi wanda Allah subhanahu wataala zai haska masa a zuciyarsa shi suke cewa zauk da abiri ne da aka dauke shi daga fadar annabi sallallahu alaihi wasallam zaqa halawatal iman daga zaqa halawatal iman mutun yayi imani saboda gaskiyar imanin sa Allah subhanahu wataala ya ringa kinsa masa wani haske yana bashi wani fatahi a zuciyarsa yana fahimtar abubuwa yadda yake yana iya gane ƙarya da gaskiya wannan shine abin da ake kira az-zauq Allah ya kinsa maka wani haske a ranka a zuciyarka da zai sa ka rika gane abu kaza gaskiya ne abu kaza kuma ba gaskiya bane ko da baka karanta ba wannan albarka wannan haske da Allah subhanahu wataala ya sanya maka saboda gaskiyar imaninka sannan alwajd shine abin da mutum zai samu a ransa na ainihin farin ciki ko kuma nutsuwar nutsuwar zuciya a dalilin bin Allah subhanahu wataala da da ya yi kamar yadda ya zo cikin hadisin anas arba'un man kunna fihi faqad wajada halawatal iman daga nan suka samu alwajid faqad wajada halawatal iman abubuwa hudu wanda duk yake da su ko wanda suka kasance tare da shi to ya samu dadin imani a cikin zuciyarsa halawa shine daɗin abin da zaka ji na kwanciyar hankali da nutsuwa dukkan yadda hankula suka tashi da al'amura suka rikirkice a hankali ya dugunzuma shi zai samu nutsuwar zuciya da kwanciyar hankali wannan tsoro da wannan firgici duk ba zai tare masa da hankali ba wa shauk shine shauk shine abin da zai sa a zuciyarsa na begen abin da yake so na begen abin da yake so al'uns kuma shine ɗeba kewa rashin kewa rashin fargaba da tsoro walittisali bil mahbubi wal qurbi min da haduwa da masoyi da samun kusanci da shi wanda yana ɗaya daga cikin abinda soyayya takan bukata ko takan haifar ko takan sa mutum ya rika fata shine ya gansu ya haɗu da masoyinsa ko ya samu kusanci da shi walin fisali anhu wal bu'du minhu ko ya rika jin tsoron rabuwa da shi ko ni ko nesa da shi wasaddi wal hijran wal hijran ko kuma ya rika jin tsoron wannan da yake so shi kuma ya nuna masa baya son shi ya rika bijire masa ya rika kawar masa da kai shine asad tun yana son kana son shi shi kuma baya son ka kana kusantarsa shi kuma yana nisantarka kana matsowa shi yana ture ka wannan shine asad alhijran shine kaurace maka da kuna tare komai naku tare daga baya zo ya ya guje maka wal farah was surur ko kuma farin ciki da daɗin rai da zai samu mutum a dalilin abin da yake so ko samun abin da yake so ko kusanci da abin da yake so wal buka'i wal huzn ko kuka da bakin ciki a dalilin rabuwa da abin da yake so ko kuma abin da zai gani na wanda yake so abin da zai nuna masa na kiyayya da bacin rai wa gairi zalika min ahkamiha wa lawazimiha da abubuwa da irin waɗannan wanda duk soyayya ke haifar da su soyayya ita ke haifar da dukkan waɗannan abubuwa to shi ne ya ce waɗannan abubuwa da suke biyo bayan soyayya sawa'un soyayyar nan mai kyau ce soyayyar Allah da manzansa soyayyar addinin Allah ko shari'ar Allah ko kuma soyayya ce mara kyau soyayyar ƙarya soyayyar neman duniya soyayyar saban Allah subhanahu wata'ala soyayyar shaidan duka waɗannan soyayya guda biyu suna waɗansu abubuwa suna biyo bayansu to shi ne ya ce wal mahabbatul mahmuda to soyayya in ta zanto soyayya ce a bariya ba wa hiyal mahabbatun nafi'a to wadda ita ce soyayya mai amfani soyayya wacce ake yabanta ake fatan a same ta ita ce soyayya mai amfani allati tajlibu li sahibiha ma yanfa'uhu fi dunyahu wa akhiratihi soyayyar da za ta jawo mai ita za ta jawo masa abin da zai amfane shi duniya da lahira duk wani abu da zai ka shiga soyayyarsa kuma wannan soyayyar ta haifar maka da samun amfanin duniya da lahira wanda ita ce soyayya a bar yabo ita ce soyayyar da ake yaba wa hadhihi almahabba hiya unwan sa'adatihi to wannan soyayyar ita ce adireshin rabautarsa wa dar wa darra hiya allati tajlibu li sahibiha ma yadurruhu fi dunyahu wa akhiratihi wa akhiratuhu wa akhiratihi wa hiya wa hiya unwan shaqawatihi soyayya kuma mai cutarwa ita ce soyayyar da za ta jawo wa mai ita abin da zai cutar da shi a duniya da lahirarsa kuma ita ce adireshin taɓewarsa a dukkan soyayyar da za ta sa ka samu amfaninta duniya da lahira ka samu rabauta a lahira wanda ita ce soyayya mai kyau duk soyayyar da za ta jefa ka cikin abin da zai cutar da kai cutar da kai a duniya cutar da kai a lahira ya jawo maka taɓewar lahira wannan soyayya ita ce ta banza ita ce soyayya a bar suka wa ma'alumun mala ya ce abin sani annal hayyal aqila don mutum rayayye mai hankali la ya khtaru mahabbata ma ya zurruhu wa ishqi ba zai taɓa zaɓar abin san abin da zai cutar da shi ya taɓar da shi ba duk mutumin da yake da hankali ba zai zaɓi ya so abin da zai cuce shi ba ya so abin da zai jefa shi cikin taɓewa duk mai hankali ba zai yi wannan ba abu ne sananne a kunkowa wa inna ma yasduru zalika in kaga mutum yana son abin da zai cuce shi ko ya tabar da shi kaga yana son shi to dalilin da zai sa haka ta faru shine an jahalin wa zulm mutum ya zanto ya jahilci abin da yake hakikanin abin da zai amfane shi ya jahilci wannan abin cutar da shi zai yi ya jahilci wannan abin cutar da shi zai yi wa zulmin wato ya zalunci kansa ta hanyar jefa kansa cikin abin da zai cuce shi fa inna nafsa qad tahwa ma yadhurruha wa la yanfa'uha rai yakan so abin da zai cutar da shi ba zai amfanar da shi ba wa zalika zulmun min al-insani li nafsihi to kaga wannan zaluntar wato mutum ne yake zaluntar kansa ya so abin da zai cuce shi ba zai amfane shi ba imma bi an takuna jahilatan bi hali mahbubiha ko dai ya zanto mutumin da zai yi haka ko ya jahilci halin abin da yake so bi an tahwa shay'a wa tuhibbuhu ghayra alimatin bima fi mahabbatihi min al-madarra tun ya so abu amma ya jahilci cewa wannan abin yana kunshe da abin da zai cutar da shi bai san da cewa wannan abin da yake so ba abu ne mai cutarwa kuma zai cutar da shi ya jahilci wannan saboda haka sai ya rika san wannan abin wa hadha halu man ittaba'a hawahu bighairi ilm to kaga wannan shine halin wanda ya bi san zuciyar shi ba tare da ilimi ba wato bai tare da ya san abin da yake bi din ba zai cutar da shi wa imma alimatan bima fi mahabbatihi min al-madarra ko kuma ma ya san cewa abin da yake so ɗin zai cutar da shi ya sani lakin tukthiru hawa hawaha ala ilmiha sai dai kawai anan yana fifita san zuciyarsa akan iliminsa anan ya fifita abin da zuciyarsa take so akan abin da ya sani na cewa abin nan zai cuce shi wa qad tatarakkabu mahabbatuha min amrayn wa qad tatarakkabu mahabbatuha min amrayn dan ce ka ala amrayn a wajen ka ko tana yi wa mutum ya so abin da zai cuce shi saboda duka al'amuran biyu saboda ya jahilci abin bai san abin nan zai cuce shi ba sannan kuma zuciyarsa tana son abin sannan ya bi son zuciyarsa itiqadun fasid min amrayn itiqadun fasid wa hawan mazmum yana da mummunan ƙudiri sannan kuma yana da wato lalataccen kudiri yana da kuma mummunan san zuciya wa hadha halu man ittaba'a adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus to wannan shine halin wanda ya bi wato zato shaci fadi da kuma abinda rayuka suke so wato abinda malam yake cewa anan abubuwan da kake so dole in ma dai su zama abinda za su amfanar da kai ne a duniya da lahira ko kuma ka so abin da zai cutar da kai duniya da lahira abin da mutum zai so ko da ya zanto mai amfani ne duniya da lahira ko ya zama mai cutarwa ne duniya da lahira ya ce to abin da kowa ya sani baya buƙatar sai an ilmantar da kai kowa bisa fitirar da Allah ya masa ya san haka cewa babu yadda za a yi mutum mai hankali mutum mai hankali ba mahaukaci ba a mai cikakken hankali haka kawai ya so abin da ya zaɓi ya so abin da zai cuce shi ya taɓar da shi in ka ga mutum yana son abin da zai cuce shi ya taɓar da shi tare da cewa gashi Allah ya ba shi hankali amma kuma gashi ya rungumi abin da ya san cutar da shi zai yi to shine malam ya ce to abin da zai ja haka ko dai ya zanto ya kama abin nan da gaske yana son shi saboda bai san abin nan mai cutarwa ba ne ya jahilci abin saboda haka yake san abin da zai cuce shi da watakila ya san abin nan yana kunshe da abin da zai cuce ba zai so shi ba amma yanzu ya jahilta abin da ya runguma ya rike yana so cutar da shi zai saboda haka sai kaga yana son sa ba tare da ya fahimci haka ba wanda wannan kuma zaluntar kansa zai yi amma bai sani ba Allah subhanahu wataala ya sifanta dan adam innahu kana zaluman jahula zaluman wanda zai zalunci kansa ya san ga abin da yake cutarwa amma saboda san zuciya ya bi ya zalunci kansa da kansa ko kuma ya jahilci abin cewa abin da cutarwa zai yi saboda haka sai ya bi wannan abu shi ne malam ya ce fa'innan nafsa kattawa ma ya zurruha nafsa yana nufin mutum mutum zai so abin da zai cutar da shi ba zai amfane shi ba wa zalika zulmun min al-insani nafsi kaga anan ya zalunci kansa ya zalunci kansa in ma bi an takuna jahilatan bi hali mahbubiha ya so abinda zai sutar da shi saboda ya jahilci wannan abin ya yake bai sani ba saboda haka sai kaga yana tayi yana tayi yana tayi wanda karshe kuma ba amfani zai gani ba sai dai ya ga abinda zai cutar da shi ko kuma a'a ya sani yana sani amma saboda ran shi ya riga ya so abin ba zai iya haƙuri ba shi kansa in ka taba shi zai ce eh ya san abin nan ga yadda yake kamar ka ga likita yana shan taba kaga waye fi sani waye fi shi sanin abin da yake cikin taba na cutarwa da irin cututtuka da hadarrukan cutukan da suke jikin taba kowace cuta zai iya maka bayanin irin yadda take barna a jikin dan adam yana haifar da cuta kaza to kuma shi ya san a jikin dan adam in wannan shukar ta shiga ga ma banda da take yi ta taba huhu ta taba hanta ta taba koda ta taba waye ta taba ya sani amma kuma sai ga yana shan taba to kaga wannan kawai zuciyarsa ya tana son tabar kawai shine ba zai yi hakuri ba ba zai yi hakuri ba ko kaga malami yana saban Allah malami ne Allah ya bashi sanin sani ya karanta alkur'ani ya karanta hadisi amma kuma gashi cikin sabon Allah kaga wannan ba jahiltar cutar da yake ciki yayi ba kawai tsabar bin san zuciya ne to ana samun irin wannan amma idan mutum zai aiki da hankalinsa ai ba zai kusanci abin da zai cuce shi ba yana sani to sauraka dan kaka ci to ai wani yana sanin zai ce eh to ai kuma akwai kuma san zuciya baya ga jahil jahilcin wani ba jahilci bane wani san zuciya ne to san zuciya kuma wani lokaci abubuwan bi sai su haɗu ga jahilcin ga san zuciyar daman can bai sani ba kuma sannan ya za abin ya dace da buƙatar ransa to shi kenan sai su haɗu sai su caɓe wa mutum shi ne na farko ya ce wanda zai bi hawahu bi gairi ilmi da kuma wanda zai bi abinda zai bi soye-soyen zuciyarsa zai bi shaci faɗi da abinda zuciyarsa take so to shine malam ya sake cewa fala taqaul mahabbatul fasidatu illa min jahlin aw i'tiqadin fasidin aw hawan ghalib nan ya ga hada min shi illa min jahlin wa i'tiqadin fasid aw hawan ghalib to abu bibi abu bi ya fada fala taqaul mahabbatul fasidatu illa min jahlin wa i'tiqadin fasid wato soyayya abin nan soyayya mara kyau ba za ka ga ta faru ba sai a dalilin jahilci da da bataccen kuduri lalataccen kuduri yana da wata aƙida mara kyau wacce ta ginu akan jahilci to anan ne ake samun almuhabbatul fasida mutum ya so abin da zai cuce shi au hawan ghalib ko kuma san zuciya da ya rinjaye shi ba wai bai sani ba ne a san zuciyarsa ce tafi ƙarfinsa au ma tarakkaba min zalika ko kuma abinda duka biyun su suka haɗu ga jahilci da mummunan ƙuduri ga kuma san zuciya da tarin jaye shi wa a'ana ba'dahu ala wa a'ana ba'dahu ba'dan sashin waɗannan dalilai biyu ya dinga taimaka sashi wato dalilan guda biyu suka rika taimakon junansu ga mummunar aƙida ko mummunan ƙuduri da jahilci ga kuma san zuciya da ya fi ƙarfinsa sauraka waɗannan abubuwa guda biyu sai su haɗu su taimaka wa junansu fatattafi shubhatun yashtabihu biha alhaqqu bil batil tuzayyinu lahu amra al mahbub to sai a samu shubha ita shubha da man kullun kokari take ta kawata maka abinda kake so sauraka sai wata shubuha ta shigo ka rika kawo cewa to ai wannan abu in aka dubi kaza za a ga amfaninsa ta fuska kaza in aka dubi in muka duba fa abin nan in fa ba kaza kaza zai sai wannan shubuhar kamar mai so ciwo bashin riba shikenan sai ta kwasa shubuha kaga yanzu wannan arzikin kasa ne arzikin kasan nan namu ne mu duka har kawai sai mu bar mu wasu su yi ta kwasa mu mu sa ido ba za mu shikenan sai tattalin arzikinmu ya karye sai su yi kuɗi shikenan sai su su danne musu murkushe mu shikenan sai su ta nuna masa abin da yake yi din nan shine ma ainul haqqi shine ma gaskiya sannan wa shahwatun tad'uhu ila husulihi ga sha'awar da ke tare da shi kuma tana ƙara jawo shi kan abin daman can kuma yana son ya ga kuɗin a hannunsa ba wai magana ce ta yi ƙarfafi tattalin arzikinsa ya kafa addini ba ne a'a shi ma yana so ya samu abin da zai samu shi ma ya warwasa sauraka abubuwa biyu suka haɗu shubuha wacce take ƙawata masa abin da yake kai sannan kuma ga sha'awa yana son shi ma ya ga ya zama wani sauraka sai wannan sha'awar da wannan shubuha sai su haɗu daga nan sai su kafa runduna rundunar da za ta dirfafa hankalinsa kuma ta shiga ta shiga rundunar ta shiga yaƙar rundunar hankalinsa hankalinsa da nashi rundunar wanda har kullun shi hankali yana linzami ne ga mutum shi hankali ba da makusa ta ko'ina shi yasa duk abin da mutum zai yi in zai yi aiki da hankalinsa da lura to ba zai yi ba inda zai cuce shi duk abin da zai yi zai cuce shi inda zai yi aiki da lura da hankali to ba zai yi ba sau da shi hankali har kullum yana sanya wa mutum linzami kada ya fada cikin abin da zai cutar da shi shi yasa za ka ga duk inda maganar hankali ta zo a alkur'ani ko hadisi ba inda aka kushe shi ba inda ake kushe hankali sai dai ma a ce da mutane ku yi aiki da hankalinku afala ta aqilu afala ta tafakkaru afala ta dabbaruna alkur'an sai dai a kira ka kai aiki da hankalinka qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir saboda ka shi hankali har kullun a tare da mutum yana ainihin kiran shi ne zuwa ga abin da zai amfane shi ya kuma katange shi daga fadawa daga abin da zai cuce shi shi yasa yana daga cikin sharuɗan duk taklif dukkan abubuwan da Allah ya kallafa mana sallah azumi hajji da sauransu yana daga cikin sharuɗan abu waɗannan ibadu ya zama mutum yana da hankali idan mutum hankalinsa ya gushe to sai a sauke masa wannan nauyin mutumin da hankalinsa ya gushe babu sallah a kansa babu azumi a kansa babu hajji a kansa in yayi wata barna ma a lokacin da yake cikin abin da ba a kama shi da wannan saboda ba ba ya da hankali saboda shi hankali har kullun yana kiran ka ne zuwa ga abin da zai yi to in ya zanto ita kuma annafs annafsul lawwama annafsul ammaratu bisu wanda shi ko kowane kowane dan adam yana tare da wannan nafs ita kuma wannan nafs har kullun ita kuma za ta rika kokarin ta ƙawata maka abin da take so da wannan ƙawata abin da take so take jan hankali take jan hankali kuma sai ta ja shi ko dai ya yi nasara ya yaƙe ta ko kuma tafi ƙarfinsa shi ma ya karɓi abin to shi ne a nan malam yake cewa yake cewa wa shahwatun tad'u fa yatasa'adu jayshu shubha والشهوة على جيش العقل والإيمان yayin da shubha ta yi ƙarfi ta kafa tatar rundunar bataliyar shi ma ita ma sha'awa ta yi ƙarfi ta kafa tatar rundunar bataliyar to sai su haɗu su yi maja to anan sai su kuma shiga yaƙar rundunar hankali hankali da imani wal ghalabatu li aqwahuma wanda yafi ƙarfi shi zai rinjayi idan ya zanto shubhar da sha'awar ita ce tafi ƙarfi to sai ta rinjaye hankali sai kaga an rinjaye hankali kaga mutum ya su kwana ya danna yana ta abubuwan sa kansa tsaye ba waiwaye ko kuma hankalin ya za yi rinjaye shubhar da sha'awar sai kaga mutum ya dawo ya kama hanyar da tafi da tafi zama daidai mala yace wa idza urifa hadha to idan muka fahimci wannan fatawabi'u kulli naw'in min anwa'il mahabbati lahu hukmu matbu'ihi haka yake a cikin dukkan nusakh duk kwafi kwafi na shi wannan littafi damirin lahu damirul mudhakkar sannan matbu'ihi amma a siyakin kamata ya kasance laha hukmu matbu'iha tunda wannan damiri yana kuma zuwa ga tawabi tawabi'u kullu naw'in laha hukmu matbu'iha haka ya dace zama amma kuma haka haka aka same shi a rubuce shi yasa aka bar shi a hakan amma a ma'ana shine wannan ma'anarsa laha hukmu matbu'iha wa idza urifa hadha fatawabi'u kullu naw'in min anwa'il mahabbatu in aka fahimci wannan ita soyayya dukkan wani abin dukkan wasu abubuwa da suke biyo bayanta abin da zai biyo bayan wannan soyayyar to yana da hukuncin abin nan yana da hukuncin ita soyayyar wato in soyayya mai kyau ce to ababen da za su biyo bayanta masu kyau ne in soyayya lalatacciya ce to ababen da su biyo bayanta masu masu muni ne soyayyar Allah da soyayyar manzansa duk abin da za su biyo bayan san Allah da manzansa to masu kyau ne duk abin da za su zai biyo bayan san gaskiya to mai kyau ne duk abin da zai biyo bayan san hukuncin Allah da shari'ar Allah to abu ne mai kyau haka nan dukkan abin da zai biyo bayan mummunar soyayya san shirka san kafirci san bid'a san saban Allah san ƙarya to duk abin da zai biyo bayan irin waɗannan soyayyar to shi ma hukuncinsa ɗaya shi ma mara kyau ne yadda soyayya take ba ta da kyau to abin da za ta haifar ma shi ma zai zama baya da kyau فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد توابعها كلها نافعة له ce soyayya mai amfani a bar yabo wadda ita ce adireshin wato rabautar bawa ita ce abin da yake nuna bawa zai samu rabo tawabi'uha kulluha nafi'a duk ababen da suke biyo bayan ta masu amfani ita ce san Allah san manzon Allah san addinin Allah san gaskiya san masu gaskiya wanda duk abin da za ta haifar to mai kyau ne hukumuha hukumu matbu'iha hukuncin ta hukuncin abin da take bi su tawabe din hukumuha hukumu matbu'i duk abin da zai ta haifa zai haifar su ma abu ne abu ne masu ababa ne masu kyau kamar yadda ita soyayya take mai kyau fa in baka nafa'ahu idan akan soyayyar Allah da manzansa ya zubar da hawaye ya kuka kukan sai amfani shi wa in hazina nafa'ahu idan akan san Allah da manzansa ya ji da bakin ciki bakin cikin sai amfani shi wa in fariha nafa'ahu idan a dalilin san Allah da manzansa da gaskiya da masu gaskiya ya samu farin ciki farin cikin sai amfani shi wa in qabada nafa'ahu idan a dalilin san Allah da manzansa wato zuciyarsa ta takura ya shiga cikin wata damuwa saboda san Allah da manzansa ganin irin abin da yake faruwa yana ga abubuwa da suke ta faruwa ba yadda yadda zai iya yi wannan ya sa zuciyarsa ta ringa shiga cikin wata takura wata matsuwa to wannan ma zai amfani shi wa inin basata idan ya samu budewar kirji shi ma nafa'ahu wannan sai amfani shi fa huwa yataqallabu fi manazilil mahabba wa ahkamiha fi mazidin wa ribhin wa quwwa saboda haka a dai yana nan dai yana ta jujjuyawa ne a cikin zango zango na soyayya ko manzila manzila ta soyayya da hukunce hukuncen soyayya yana samun ƙari da riba da ƙarfi saboda haka dukkan abin da ya abin da ya tsinci kansa a ciki inda akan san sau ne na gaskiya to riba ce a gunsa duk abin da zai samu kansa a ciki in dai a cikin soyayya ce ta gaskiya to ƙarfi ne sauraka babu rashi babu tawaya babu taɓewa babu asara a ciki sai ka shi yasa annabi ya ce ajaban li amrul mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra shakara fa kana khairan lahu in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min annabi ce al'amarin mumini abin mamaki ne al'amarinsa dukkaninsa alkhairi ne in asabatu sarra in abin da zai faranta ciki ya same shi abin da zai faranta masa rai ya same shi shakara sai wa Allah godiya ya ƙara kyautata alaƙarsa da ubangiji ya ƙara kyautata ihsaninsa ga halittar Allah sai wanne ya zama masa alkhairi la in shakartum la azidannakum sai Allah ya ta masa ƙari kuma wa yana sabatu darra in wani abin da zai cutar da shi ne ya same shi sabara sai ya haƙuri ya yi imani da ƙaddarar Allah da hukuncinsa ya sallama wa Ubangiji aikinsa da hikimarsa cewa babu abin da Allah yake yi babu hikima a ciki duk wani abin da Allah ya yi a gurin mumini akwai hikimar da ta sa ya yi shi ba haka kawai ya yi ba Allah baya aiki ba hikima sauraka sai ya sallama wa Allah kaddararsa ya fawwala masa al'amarinsa shi ma sai ya zama masa alkhairi annabi ya ce ba mai samun wannan tagomashi sai mumini in ba mumini ba ba wanda zai samu wannan sauraka shi mumini wanda yake son Allah da manzansa al'amarinsa duka alkhairi ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da annakhla da itaciyar dabino itaciyar dabino gaba ɗayanta tun daga tushenta har zuwa ƙololuwarta babu abin yarwa ga waɗanda suka san amfanin dabino kowane ɓangare nashi za su gaya maka ga amfaninsa sauraka sai ka ga babu wani abu na yarwa annabi ya ce to haka mumini yake babu wani abu na yarwa tare da shi mala ce wal mahabbatu dharratu al mazmumatu soyayya kuma wacce ke mai cutarwa a bar kushewa tawabi'uha wa atharuha kulluha dharratu li sahibiha to duk abubuwan da za su biyo bayanta duk wani abu da zai zo daga baya to za ka same shi abin suka ne mai cutarwa ne darratul lisahibiha mai cutar da mai wannan soyayyar ne mubi'idatul lahu min rabbi zaka same su suna ƙara nesanta shi da ubangijinsa kaifa ma taqallaba fi athariha wa nazala fi manaziliha fa huwa fi khasaratin wa bu'd duk inda ya jujjuya a cikin ababen da take haifarwa ko take kawowa daga baya in farin ciki yayi cikin asara yayi shi in bakin ciki yayi cikin asara yayi in damuwa ce ta lullube shi cikin asara ta lullube shi dukkan wani yanayi ko na walwala ko na ko na matsuwa da zai tsamu kansa cikin asara yake yi da ci baya fa huwa fi khasaratin wa bu'd yana cikin asara ne yana cikin nesa da Allah subhanahu wataala shine ma'anar wa innal fujjara lafi jahim ce annal fujjara lafi jahim ba ana nufin sai an je lahira ba lafi jahim lalle suna cikin jahannama masu yawan saban Allah Allah ce suna cikin jahannama tun a nan duniya man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yana da kuncin rayuwa kuncin rayuwa din nan a nan duniya a bayan kasa kafin ya mutu kuma akai shi kabarin sa ya kare shiga kuncin rayuwar kabari sannan kuma bayan tashinsa daga kabarinsa domin yi masa hisabi ya shiga wani kuncin har ila yau saboda haka diqun fi dunya wa diqun fil qabr wa diqun fil ma'ad kunci a duniya kunci a kabari kunci kuma a tashi bayan mutuwa saboda haka duk halin da zai tsanci kansa a cikin kunci yake a cikin takuruwa yake a cikin azaba yake to malai ce wa hadha sha'nu kullu ma fi'lin tawallada an ta'atin an ta'atin wa ma'siya wannan shine al'amarin dukkan wani aiki da biyayyar Allah ce ta haifar da shi ga yadda al'amarin sa yake ko kuma aikin da saban Allah ne ya haifar da shi ga yadda al'amarin sa yake za mu tsaya anan saboda lokaci bayan an kira sallah insha Allah za mu ci gaba sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in